أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشي قبل كراتو أشيوانا لتافنا المأدبة النبوية في آداب الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم za mu tashi a shafi na 61 tarbiyyatu da'awati ila sahab wa mimma awsa bihi al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam min adabi ta'am aidan alla yarfud ash-shakhsu da'awata li ta'am bi an yaqula la ashtahi wa huwa ja'i'un wa qad warada an asma'a binti yazid radiyallahu anha qalat utiya nabi sallallahu alaihi wa sallam bi ta'amin فأرد علينا فقلنا لا نشتهي فقال صلى الله عليه وسلم لا تجمعنا جوعا وكذبا وهنا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بوجوب تلبية الدعوة إلى الطعام إذا كان المدعو مدعو بحاجة إليه إذا كان المدعو بحاجة إليه الأكل مما يليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مما يليه ويأمر بذلك وينقل لنا عمرو بن أبي سلمى واقعة حدثت له فيقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وقل بيمينك وكل مما يليك فلقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن أبي سلمى ثلاثة آداب من آداب الأكل دون أن يوفقه ضاربا لنا بذلك أجمل نموذج في التربية وسنوجه لكم الحديث المذكور على amsa kira tarbiyyatu da'awa illa da'am amsa kira in kana kana jin wa aka ce ma malam bismillah to karka kici kana so aka ce malam bismillah to kaci yana daga cikin ladubba kar mutum yana sha'awa abu kuma a ce mar bismillah kuma ya ce ya ƙoshi ya ce a ba na so ko ce hali yana niyiwa an samu daga nana asma yar yazi idan ana ƙara tabbata a gare ta take cewa an zo annabi sallallahu alaihi wasallam da abinci sai maza Allah ya ce mana bismillah ga abinci sai muka ce masa a'a mun ƙoshi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karku abu karku hada abubuwa guda biyu ga yunwa ga ƙarya na na wato annabi sallallahu alaihi wasallam ba su koshi ba fulatanci ko yawa yace manzo Allah ya ce karku yi abu guda biyu mana gashi ku hada yunwa kuma da ƙarya wato wannan hadisi ya faru lokacin da aka kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam na Aisha amarya a lokacin ne manzo Allah yanda sun yi tafiya sun zo an gaji manzo Allah ya ce musu ga abinci bismillah ta suka ce mun koshi manzo Allah ya ce a karku ya abubuwa biyu ga ƙarya ga yunwa dan kaga ka koshi ba ka ce ka koshi kai ne na kai ƙarya to sai kuma ci abinci ta na'am sai ce anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartar mu ta mu amsa kira idan an ce mana mu ci abinci matuƙa akwai bukata amma in ka koshi daga sai shi kenan ka koshi in baka ci kuma baka ci dan ba kowane abinci ne aka ce ka ce ka ce dan wani baka ci eh an ce da Hausa abincin wani gubar wani wani abincin wani wani gaba ɗaya ba a ci haka ba a ce sai ka ci ba sai ci abinci a gaban mutum mutum ya ci gabansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a to yana cin gabansa ne kuma yana umarni da mutum ya ci gabansa hadisi na muka karanta baya na amr dan abi salma ya gaya mana abin da ya faru ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun wato ka ambaci Allah in zaka ci abinci sa'annan ka ci da annan daman ka sa'annan ka ci a gabanka yace daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da abi amru dan abi salma wannan hadisi kuma a cikin wani hadisi akwai ladubba guda uku da ya koya masa na ladubbacin abinci annabi sallallahu alaihi wasallam bai tozarta shi ba a koyar da shi yayi ya buga mana misali mafi kyau wajen tarbiya sai malam ya ce za mu bayyana wannan hadisi za mu yi bayanin wato za mu teɗe wannan hadisi mu yi bayanin shi dalla dalla in Allah ya yarda a cikin abin da zai zo nan gaba to shi za mu tashi wannan faida hadisin da yi in dai ba na manta ba sai da ya kawo sai da ya kawo hukunce-hukunce har guda ashirin da uku kan wannan kai za ka zuwa ina jin ko da uku ko da hudu haka ya kawo su akan wannan hadisi na hukunce-hukunce na cin abinci Allah wa'ala ka ina ka shiga daga ciki ko yawa ka yi ka ci to shi dai musulunci baya son kunya a kan gaskiya kuma ya ce a ɗan sa ma da ka ce a ɗan zuba ma to to ka ce alhamdulillah ka yi shiru ba ka ƙoshi ba sai ka ce alhamdulillah haka alhamdulillah ba yana nufin ka ƙoshi ba ne ko amma da hausa fa yana nufin ka ƙoshi ne na na eh ba hausa ba in ka ce bismillah ya ce ma alhamdulillah in an ce ka fassara ma'anarsa ya ƙoshi sai ku ci zai ishe ku aiki hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ce abincin mutum da yana san mutum biyu abincin mutum biyu zai ishi mutum uku haka da saboda abinci albarka ne ba ma maganar yawan cin abinci ba ka iya cin abinci abin nan mudu biyu ka cinye baka koshi ba wani ya cokali biyu ya koshi da haka babban abin manufa samun albarka wannan ɗabi'a ce mara kyau ruwa ba kyau ba kyau ana son musulmi kada ya zama marwaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta yana kyauta kai da ka san iska na kyauta ka san iska har ba ya ji ta ka san dai iska tana kada kowa ya samu ko to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sannan ita kyauta ba ta sa kai talauci kawai shine abin da mutane ba sa gane idan misali aka samu gami arziki daya gami arziki biyu misali ka ce wani yana da miliyan ɗari wani yana da miliyan ɗari su biyu sai ɗaya zama mai alheri ɗaya mai marowaci haka za su yi ta tafiya misali a rayuwarsu shi wannan mai alherin ba zai sa kuɗinsa ya ƙare ba shi marowacin ba zai sa kuɗinsa ya zauna ba haka za su tafi sai ya abinda Allah ya ga dama shi wannan zai ta alherin zai in Allah ya sai ta ƙara masa saboda shi manzo Allah ya yi rantsuwa ya ce ita sadaka ba ta ƙara da dukiya sai dai kuma ba ko Allah yake bari yayi ba sai zaba sai wanda Allah ya zaba ka dubi istighfari istighfari yana da wahala ne amma kuma san ba kowa yake iya yi ba na kai da Allah ya baka dama kana yi kai ta mamakin mutane kawai ka ce astaghfirullah wani sai shekarar bai ce a ta gabarin da wallahi kuma musulmi shekara budatun saboda mai abin bai yadda ya faɗa ba shi yasa ake ta shirya duk tana hannun Allah Allah ka shirya da yana tauriya eh yana alhamdulillah sai ce a wajen da yawa haushi yawo ma dai ya fi ne baka ce na ƙoshe ba ai ya ɗabi sa kai to a yayi shi mutum a kan ruwa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce burwaci ya ce abokin gaban Allah abokin gaban mutane a kusa yake da wuta a nesa yake da aljanna ya ko wannan ya ishe mutum ya riga Allah kare ya sashi a ciki ko sai ya ce kuma mai alheri mai kyauta ya ce Allah yana san shi mutane suna san shi ya ce ku sai ki da aljanna ne sai ki da wuta na yau ka gani sai sai a gyaggyara wato ruwa musiba ce idan Allah ya jarraba mutum da ruwa har kan shi kewa wallahi kada kan shi ma me ruwa ai ruwa ta kai Allah ya baka dukiya a duniya ka ki gina lahirarka ai an gane ai ka ka ba kanka ruwa lahirar ka ma kai watsi da ita kai ta abin nan rana guda kuma sai ka ga gagawa ga kuɗi haka yake ta samun mutane akwai wanda ake ban mu labari ya mutu a asibiti abokin da yake kan shi sai ya ji irin yana duba waya sai ya ga alat ya shigo ko miliyan ɗari biyar ne ko miliyan kuɗi da yawa ya ce ya mutu kenan alat ya shigo na shi yake ba labari ce don wayar na hannunsa shi ya dauka ma ko wani sakon ko wani ya je yana sai yana ce kawai sai ga Allah shi to ila da Allah na ruwan shi shi bai san ya mutu ba da haka haka ya haka nan haka rayuwa take shi ribar arziki wallahi musulmi dai ya nemi lahira da shi bai da wani amfani ba wannan saboda duk amfanin da zai ma shiri ta ce ka san amfanin duniya kamar shiriri yadda Allah ya kira shiriri ta da yanzu wanda ya ji daɗi yanzu ka je afo ka yi kallo ka kalli makabar su ka gani ka ga mutane a kwance mun je muna abin nan muka tsaya da wani akan makabartu na ce masa ka ga wancan da ke na san wani kabari ya ce yanzu ka ga wancan kabarin isma'ila isa hujjo ne da ka ga wancan kabarin na wani cushe na shi kenan ne ba wannan na ne na san bai da komai ne ina nufin misali yanzu ba ga shi suna kasa ba kwance me ya rage sai abin da suka yi sai abin da suka yi shi Ismaila ya sa huduwa kafin ya rasu last week national mode duk shi ya sa wannan za ku ga sabuwar lafiya wajen miliyan ɗari ya biya ina jin miliyan ɗari da ɗoriya sai da aka ƙara wani abu kuma da yake Allah ya yi shi zai shi jagoran masalaci yanzu kaman abokai suke a sake haka suka haɗa maka ya ce ka zo ka sa mana lafiya ina nuhu idan da ka san wannan shi haka duk da muna maka a bincika mana aka yi a lokacin sai ya biya kuɗi masu yawa daga maka aka ebo masu lafifika da lafifika suka zo suka sa amma sai bayan ya mutu aka gama sawa misali amin suna biya shi ya yi kaga waɗansu dace ne ban san saura aika da amma wannan tabbas na san shi to ribar dukiya ke yanzu misali da bai ba za a faɗa sun ga bala faɗa ba kuma idan Allah ya karɓa sai ya bashi aljanna shi Allah ba mutum aljanna abu ne mai sauki a wajen shi yayi dai aikin Allah ya karɓa to amfanin kawai Allah ya baka shine ka yi ribar ka kai kayan ka lahira kar ka mutu ka bar su duk a duniya da yawa yanzu mutuwa ake yi a bar komai a duniya kana musulmi Allah ya baka wani Allah ya bashi miliyan ɗari biyar nashi amma ba za ka ga wani aikin dubu goma da yawa musulunci ba na? saboda Allah kuma ya tafi ya bari Allah kaɗai ya san me za a yi nan nan garin wani kes da aka yi lauyan alhaji da ya yi wufce ya aure amarya alhaji wannan live an lokacin muna zauna ke ce ce dan uwan mamacin yake ce mu malam ka san me suka yi na ce me suka yi shi shi wannan lauyan na yayana ne amma kuma sai muka ji labari ita amaryan ne ya mijinta ne kuma duk dukiyarsu tana hannunsa na nufin wasu abubuwan wai shi ya san yana gaya mun kamar suna hada ba wanda kuka sani ba shi da auren lauya ya aure ajiya ba wani laifi ba ne na? ha? a to laifin wa yawa laifi ana numa a shari'a ba laifi ba ne kawai dai sai dai sun yi wani abu na rashin gaskiya misali a ciki ya ce yanzu yana faɗa gidan ma da suke wannan da yake na ta ci gado shi ya zauna a ciki harshiya ya faɗi ya zo ko a kujera baya gaba na ce yanzu ka a gado ma zai zauna tun da shi yanzu a yanzu mai gida ne a ba yana ta mamaki yadda wai da yake wa alhaji ladabi na sai yanzu shi shi alhaji su shi haka rayuwar ne to kaga idan misali bai yi aiki da dukiyarsa ba shi kaga me kai me kai na ya wallahi aiki ka gani idan ya hau jib yana nan yana dubai ina ne abin kai ga mutum na kabari a kwance Allah shi ne da wani ce shi kuma yaron gidansu da ake aika a gidan shi ya zo ya auri hajiya to me a ciki shi in mutum ya riga ya mutu ya mutu ai shi yasa dai magana dai da ake kenan kai kai aiki da kuma dai ka tafi kuma me aka yi dai na'am a yawwa kai dai ka samu rabonka inda za ka je kacan ka ci gajiyar abin da kai ka aika can ziyarar da ake bai musu kuɗi suna siyan mota suna wasa da shi wanda abin ne abin yana ɓata mun rai barna fa suke a rana guda ta dukiya in suna wasan mota na a rana guda in kai estimatin nawa suka bata sai su bata dubu ɗari biyar miliyan guda a tsakanin magariba da isha to yanzu ka fasa tayan mota guda hudu don allah nawa ake sai da shi akalla ɗari biyu za ka gasa mota sun fi arba'in zuwa za a yi kawai wani bararre ma an ce in yana rawa shi baya tsayawa sai yin tarin sun fashe yanzu shi uban shi yanzu ya ji ciwo Allah ne an gwada mu yaro aka ce baban shi ya mutu ya bar mar kuɗi shi ne aka ce mu ya sai mashin na wajen miliyan goma sha shida mashin ina mamaki ya ce mashin ne amma na wajen miliyan sha shida zai sha iska kuwa abu shi ne za ka ga kuna gosu da nan kawai sun burge ta ku Allah ya zai ka ga yalla eh kawai zai ka ji ya wuce sai dai ka ga kura na na ai ka san su sun yi kare ta ina yake ba su kulle sai ka gani sai ya wuce Allah so سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله